أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mu dauki sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a kamar sai kenan ko ko daya ga watan Rabiul Akhir hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijira daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kalandar da tsara kuma kamar hudu ga watan goma dubu da ashirin da hudu wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi ne taken alguyuru wa ma yushrahu wa yumna'u minha cinikayya ko saye da sayarwa dangogi da nau'ukan da aka shar'anta da kuma waɗanda aka hana mu musulmi aikatawa muna cikin alakismul awwal inda yake koro mana albuyuhul muharrama bi sababi nazarari wal jahala nau'ukan kasuwancin da aka haramta saboda garar da ke ciki garar rudi ko kuma yaudara ko marufu ko rufa rufa wani ja'ala da kuma jahilci mana rashin sanin abu ko rashin tabbas idan aka samu ɗayan biyun nan ko kuma aka samu tarayyar waɗannan ababen guda biyu cinikin ya juye ya zama nau'in ciniki na haram saboda zai iya zama sila ta bata alaƙar da ke tsakani ta uwantaka ta addini ta zaman tare zai iya bata juna a tsakaninsu na kallon mutunci da tashi ke wa tashi to da wani zai ji an cuce shi ta wajen an sayar mace mara kyau ko kuma ya ji cewa an cuce shi ta wajen an saye mace kaya da farashin da bai kamata ba to za mu tashi inda ya ce fa ya tabayyanu annal buyu al muharramata bi sababi da gharari aw li jahalati kathiratin yace zai bayyana a gare mu karara annal annal buyu al muharrama nau'ukan kasuwancin da aka haramta bi sababi da gharar saboda ruɗi da ke ciki aw li jahala ko jahalar da ke ciki ce ga ruji ko kuma rashin tabbas ya ce kafiran gaskiya na hukun kasuwancin suna da yawa suna da yawa kwarai da gaske ya sa galiban da an bayar da ka'ida ne bayan an koro sabubba ko nau'ukan da suka sahara sai a kawo ka'ida a amma ko wata siffa wanda duk wani nau'i na ciniki da ke da irin wannan siffa to ne shiga cikin garar ko kuma shiga cikin jahala ko kuma shiga duka nau'ukan guda biyu min ha daga cikin irin waɗannan nau'uka da shari'a ba ta yadda ba saboda garba ko shahara ya ce na ɗaya bai ulmula masali da kuma bai ulmuna baza cinikin mulamasa da kuma cinikin munabaza cinikin mulamasa daga nafsu ne nafsu kawai a takaici da tabawa ba ta da an gani ba kamar yanzu sai ku da wani alam kawai sai ce dan taɓa yadin nan kai sai ka dan taɓa ce irin shi yana da kyau zan yanko maka yadi biyar kawo kuɗin sai na ka daban naki da nake ai ana wanda na ɗinka ne zan yanko mai duk da haka ya gani mana ya taɓa mana ya gani ya taɓa wani sun na kai bai rumula masa akwai dan rudu ruda a cikin shi ko kuma cinikin mu na baza shi ne mun yi babba da misali wancan satin da shi mutum ya ce ga a hannunka akwai dinkakkun kaya akwai iri kaza akwai iri kaza ko a gabanka akwai dinkakkun kaya wurgoman na dubu a kira sai goma kawai za ba kai ma kawai ka ɗauko ɗaya ka wurga ta dubu biyar ne wanda cinikin muna ba za kenan wa'annan nau'uka na ciniki guda biyu dukkanin su haramun ne النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سيدنا ابي هريره لما لقى من عليه اخرجه البخاري ومسلم الامام البخاري عن مسلم في روايته عن ابي هريره رضي الله عنه daga sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da su ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi naha an bayyana mulamata ya hana cinikin da ake na kaituwa da shafa abin kawai wani munabada da cinikin wurgowa ko da cinikin yar wurge wannan hadisi kamar da ya faɗa bukari da muslim mutafaqun alayhi qala al-imam ibn qudamah al-maqdisi al-imam ibn qudamah al-maqdisi Allah ya mata rahama yake cewa la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafa mu ba mu san cewa akwai sabani ba a tsakanin ma'abuta ilimi fi fasadi hadai ne bayani wajen ba da lalacewar waɗannan nau'ukan kasuwanci guda biyu irin ibn Kodama, malamin da ya rasa karshen karni na bakwai yanzu muna karni na goma sha biyar kaga shekarun da yawa ya ce shi a iya sani kai malamai ma iya sanin ba su samu wasu mutane malamai biyu ba da wani ya ce wannan nau'in cinikin ya halatta ko wani malami ya ce wannan nau'in cinikin ya halatta ka iya cewa kenan ijma'i ne na malamai kafin su cewa wannan nau'in cinikin kasuwancin baya halatta baya halatta kawai a takaitu da shafa abu kayan da ke da bukatuwar a taba kayan da ke da bukatuwar a gani kayan da ke da bukatuwar a tona kayan da ke da bukatuwar a saka hannu a matsayin duka kada a yi a shafa sama sama kawai daga na gina ciniki a kan haka kuma fayar da gudu bai'u kuma cinikin ya tabbata ta ce bai yi ba to shi ne yake cewa wani mulamasa cinikin da ake cewa cinikin mulamasa ayyabi abu shai'a ya sayar mashi da wani abu wala yi shahidu shi wanda aka ciyarwa din bai gani ba kawai abin da suka dogara da shi shine ala annahu mata na masa wa qal bayu cewa duk sadda da tun da ya tun sadda ya shafa ko tun tun lokacin da ya ganshi ya taba wa qal bayu ciniki yayi da kai cewa akwai kayan da tabawar na ɗaya da cikin manyan hanyoyin tantance kayan amma ko ba za ku kwace wa ido na takin ba da kayan da za a taba da kayan da ke bukatar a shinshina da wanda yake da bukatar a sa hannu da wanda yake da bukatar a tona duka kuma akwai bukatar a gani dan me wannan aka hana ido ya gani ko ba dole ba ne wannan tafin hannun ya iya baka dukkanin sakon ko labarin kaya yadda ido zai baka ta wata fuskar yanzu ka in ka taba haka zai iya baka taushi har zai iya faɗa maka zanen da ke ciki amma yana ya faɗa maka kala ba zai faɗa maka kala ba hannu bai hannu bai san kala ba in ko hannu ko zai iya gane kala sai ɗan kalan imam ɗaliban sai ya nemi taimakon hanci da wannan bula na warin bula yanzu ne aka gane ko ruwan ganye ne tsanwa kenan wata ne kama da haka suna ka ido na da naci hakkin kana take ta akan gani na ga a kana take ta akan tabawa da kaituwa akan tabawa shine zai mayar da cinikin ya zama cinikin mulamata yace wal munabada ciniki na munabada ko ayya kula shine mutum yace ayyu ayyu saudin nafasahu ilayya duk tufan da ka wurgo ma faqad faqad taraytuhu bi kaza ni ko na sayi shi kaza duk wanda ka wurgo man na saye shi kaza ko kuma wurgo man na dubu biyar ko kuma duk wanda ka wurgo man na saye shi kaza sai zama da kudin ko suna bangaren ko suna bangaren baya hadasta ayyu saurin na basta wuce ne ya baka duk tarai su hudu kaza ai duk tufan da ka wurgo man na saye shi kaza to ka taba mana dan ya ce yana siyarwa kaza ba shi ke nuna kai kuma ba zai iya ƙara maka ba ko kuma kai ba zai iya rage maka ba ba dole ba ne ya zama haka ki za ka iya duba littafin almoguni na bunu kodama almakarisi mujalladi na hudu shafi da yida hamsin da shida akwai wannan magana ban da ma abin da ya fi ta faɗaɗuwa wakar kuntira an fassara waɗannan nau'ukan kasuwanci guda biyu munamasa da munabada bi tafsiratin mutaqariba da fassarori makusanta juna wa zakara al-imamu ibnu abd al-barri allama bajinin malami ibnu abd al-barri wa ghairihi da wani ko wa ghairuhu da wani sun ambata cewa annahuma min buyu'il jahiliya waɗannan nau'ukan cinikin suna daga cikin nau'ukan cinikayya irin na mutanen jahiliya allati kanu yatabayaruna ha waɗanda suke cinikayya ne shi ibnu abdul bar ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a shekara ɗari hudu da sittin da hudu kaga yana gaban su al-makadisi kenan kuma yana bayan su al-imam al-bukhari su abu dawud su tirmidhi su al-imam an-nasa'i yana bayan su ya rasu a tsakiyar tsakiyar ko ɗan gaban tsakiya kaɗan na ƙarni na biyar malamai na cewa yana cikin waɗanda suka yi wa mazhabar malikiya aiki na abin da an daɗe ba a gani ba yana da littafai guda biyu musamman akan muwatta yana da tamhidi lima fil muwatta'i min al-ahkami wal asanid isnadan ya fi ba muhimmanci isnadan ya fi ba muhimmanci wata malik shi ne kusan littafi na farko farko musamman wanda ya shigo hannun mu a buge na littafan hadisai da aka tattara tare da cewa kafin shi ibnu shihabin ya tattara da umarnin umar abdulaziz amma kaga ba za ka wani san ayyuka ba galiba amma motsa fa ga tana hannun mutane daga baya bayan nan salim al-hilali sai daga cikin fitattun ɗaliban marigayi mana albani mamman nasirin albani kenan ya yi aiki akan motsa ya zo ya ce sahihu al-muwassa'i sahihul muwassa aikin na nan mataba'ar darul hazmi sun buga littafin suna ga sai dai mai littafi ya san idan aka ce maka wannan littafin maɗafa'ar darubun hasmin da suka buga to ka gyara da jihunka idan za ka same shi dubu ɗaya a can maɗaba sai ke kaiwa dubu biyu a wajen su da tabansa ba sauki amma kuma suna da gaskiya kwararru suke ɗibowa su matsayi tabanin wasu maɗabawa wata maɗabara in dai ta wurga ma mai tafin littafi yana gama wurin abin nan kawai ta je tafsir yanzu yana nan da wani sharhi na sati mujalladai shida sharhin sharhin bulugul mara fatto zai bi jada da wani ikira shi sharhi bulugul mara na muhammad al'adda muhammad sale ibn lusaini shi ya yi sharhin a karatun shi na majalis cikin ɗaliban shi wasu suka je suka bi kasa-kasan suka kwafi in ka ga kurakuran da ke ciki ai ai ta mai daɗin karatu mai daɗin karatu kwata kwata yadda jinin ya zo kasuwa ko nawa ka taya taya siyar maka an cuce ka su ko nasu ne suke to muna da buƙatuwar wani gwani a larabci ya duba aikin ta shaje jami'a a ɗauko na farfesa a arabi muna da buƙatuwar wani gwani a isnadi ya duba sai su ɗauko su biya shi baku don kuɗi na ka gama aikin littafin sai a raba nawa nawa ne kama kaga dai akwai tsada amma akwai biyan bukata ya samu da wanda kawai na zo mai tafin ya zama bubbugawa wajen bihi ya sa biha wajen lahum ya sa lahum wajen innahu ya sa inna ha wa innahu wa ɗan annahu kaga za su samun matsala to ya yi wa mazhabar maliki ya aiki kwarai kwarai da gaske da ya yi attabihi sai kuma ya zo sai ya yi alittizkar da ya tattauna a kan al'akamu al-fiqhiyya san at-tamyiz bima fi al-muwaffa min al-ahkam ay al-hukmu ala al-isnad min al-ahkam wal asani gashi da wasu littafan da dama da ya rubuta yana littafai da dama da ya rubuta yana da wani littafi kusan shafi ɗari uku da wani abu akan karanta basmala a lokacin da mutum zai sallah wa yana karanta basmala ko ba karantawa in ka ga maganganun malaman da ya ɗibo ɗaruruwa a tsaye kan rayu ruwa abin ya ishe su ko dai lokacin suna da auki ne ko kuma duniyar na kwance ko kuma dai akwai ruhin abin kuma akwai abin to ga lokacin da ya rasu wannan shekara to shi ne yake cewa annahuma buyu annahuma minan min buyutil jahiliya gaskiya waɗannan nau'ukan cinikin guda biyu nau'ukan cinikayya ne na jahiliya allati kanu yatabayawunaha waɗanda yan jahiliya suke mu'amalar kasuwanci da su kuma a ciki a wani nau'i na tata shi kuma mutumin jahiliya yana ga akwai cin bulus a tata in ka lura lokacin da aka zo haramta musu giya da tata Allah na da fawar ya haramta nan ta ga masu da yi a hankali to tatar giya ta shiga jinin mushrikin makka ko mushrikin hijaz ko kafirin hijaz يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ina tambayar ka wani ne da hukuncin giya da ne da hukuncin tata a cibihi ma ismun kabiru gaskiya akwai dalili mai girma wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane amma ya amfani da cikin tata ko irin wannan cinikin samun kuɗi a banza za ka yi ta dukan hancin mutane wurgoman na dubu da ka wurga mai dubu bai san farashin ba ko bai taba ba kuma kila a dubu ko kuma wurgoman na dubu da ka saka shi a leda sai ka daure ka wurga mai in an jima ya dawo ya ce sai ma nan bakin ta ce a cikin siya ba ka lura ba ne ya ce nau'in ciniki na uku da shari'a ta haramta bai ul hasad cinikin wurgan tsakuwa wa dalilu tahrimin yi dalilan haramci ta hadisu abi hurairah ta radiyallahu an hadisin sayyidina abi hurairah ta Allah ya yarda da shi qala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bayyana hasa manzon Allah ta da ni Allah tabbata gare shi ya haramta cinikin wurgan tsakuwa yace sahihul muslim da kai duba littafin sahihul muslim hadisin nana to menene wannan ciniki قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله ومن البيوع المنهي عنها yana daga nau'ukan kasuwancin da aka hana bai'ul hasati cinikin murga tsakuwa wa tulifa fi tafsiri an yi sabani a fassara shi fa an ce huwa ayyakula shine wani daga ciki ya ce kamar mai tsaye irmi hadhihi hasata bai ka zo ciye ce a tamfa to ka san farashin da kala kala ne can ga su nan kala kala akwai na dubu biyar akwai na bakwai akwai na goma akwai na sha biyar akwai na ashirin har talatin amma duk da ce mai sayan madadin aje ɗauko ne mai ciniki sai ka ce mashi irmi hadhihi hasata wurga ɗakuwan nan fa'ala ayi saubin waqa'at fa huwa laka bi dirhami dukkan tifatin da wannan tsakuwar ta fada to shi na sayar maka da dirhami ɗaya misali ne ga tarin kira ne an baza akwai na biyar akwai na bakwai akwai na goma akwai na sha biyar akwai na ashirin akwai na talatin sai ke to warga tsakuwa duk wanda tsakuwar ka ta fada a kai na sayar maka dubu sha biyar in ta fada ashirin ka ci bulus don ta faɗa da biyar ba kuma kai da shi dole ku yadda haka za yi ciniki ko ba an ce ba ne duk nan wajen yan biyar biyar ne duk nan wajen yan goma goma ne a a nan akwai na biyar akwai na goma akwai na sha biyar akwai na arba'in nan ma layin haka nan ma haka abin da ya zo tsayi ne dole shi ne suka ce tsabar ta take nan mutanen jahiliya sun yarda da haka shi wanda ya zo siye son balla ya kawo shi shi kuma wancan sun cin dukiyar mutane a bagan sun sa ya kasa kaya ya ce wa huwa an ya kula bai tuka min hadilin arzi mai kai dara ma ta bulugu hadilin hasad ko kuma ya ce na sayar maka da filin ƙasan nan da gwargwadon inda ka wurga tsakuwa ta tsaya ya fahimci ka faɗa ka ba lafiya zai siyar maka da fegi ko gona sai ka wani lalbin ka gani sai ka ba shi ya rike sai ke to dayana sai ka tsaya kan iyaka na yake wurga tsakuwa na duk inda ka tsaya nan ne tsawonka sake wurgawa na duk inda ka tsaya shi ne faɗinka ma haɗa kawai shi kenan to mai ciwon ka faɗa ai kafa goma sha biyar ma in ya wurga ya kaje ya yi sa'a ka ga an cuce shi idan ka samu kuma wani bayan iya tifa wajen ma ni na tsinto dutsen sai ka rika kai ka so ka fita ba mutumi na sai ai ka sa abin sa'a sai ba ka zan daga olympic yake ba kunne yan murga dunkulallen dutsen nan ko ko karfe to kaga akwai rashin tabbata ciki garin ne da kuma jahala jahalar me ai an jahilci tsawon inda aka sayar sannan akwai rudi ta wajen cewa za a iya sayar da abin da bai kai haka ba ko kuma a sayar da abin da ya ta haka ya ce ala annan ko ala an nima tara mai su hadi ila hasata ko kuma duk tattalin na wurga wannan tsakuwar wadda balbai'u cinikin ya wadda ba shi wannan kawai sai zai ce to shi tsarin kasuwanci shi ne duk kayan da ka saya ko ka biya idan baka dauki tsakuwa ka wurga masa nikin da ya ba zai iya warwarewa su da ka sai ta da tsakuwa duk wanda ya zo sai dauki ɗaya sai ya wurga daga bai wani hasati akwai garara ciki wa kullu hadhihi al-buyu'u dukkanin waɗannan nau'uka na ciniki guda uku da ya kawo mana fasai da tun fata ne da ma fiha min al-garari wa al-jahali saboda abin da ke ciki na ruhi da jahilci ma'ana da rashin sanin tabbas da hakikanin kayan wala na'lamu fihi khilafa ba mu san wani sabani ba ba mu san wani sabani ba dangane da waɗannan nau'uka na kasuwanci ke za ka iya duba al-mughni na ibn qudama a wancan mujalladi a wancan juz'i to nau'in jinikin kayya ta hudu da shari'a ta hana shi ne bai ko habali habala cinikin sai da ɗan iyar ƴan ɗan ƴan ودليل تعليمه دليلا حرمت اجماع فرده الشيخان حديث البخاري لمسلم سكرويته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما daga babban sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dan lalle man dan Allah da ramin Allah tabbata gare shi laha an bai da habalil habala ya haramta cinikin habalul habala shine a sayar da kan sun ba ya shi ba kuma a sake sayar da ɗan da ɗan kayan zai haifa nan gaba wai duka dai saboda ana son shi yanzu kawai ka haɗu da wani mutum da kwaya nan zai jagen da samun shi sai ka ce na sai ɗan sakon to ne ce irin na da kyau in kaza aka haifa sai kwai na sai kwayaye goma farko na akwai sabar ta'ar a babu tabbas yace wa hadan nau'u min al-buyu'i wannan nau'i daga nau'ukan kasuwanci kana bai an yata baya wa halin jahiliya wani nau'i ne na cinikayya da mutanen jahiliya suke mu'amalar kasuwanci da shi kana rajul yabta'u al-jazura zaka ga mutum ya sai raƙumi ila an tuntajan nakatu har zuwa taguwar ta haihu sun mutum ta tullaki bi batsariha sannan ta fitin ita ma ta haihu sannan a yanzu wata za a aka sayar kaga wannan tsarin bai yi ba galiban sukan yi ne wai saboda sun su samu iri kamar yadda ce ka siyo wata tunkiya haka irin bonkwalan da mai kyau kan nijiyar sosai sai wani yaga tana cike ke ya kai yar to da shi ma ya samu iri sai wani shi ma ce to kai kuma da ka sai yar idan wannan ta haihu ka kama ka kai gidanka ta girma ta haihu ni kuma na sai yar ga kudin ana maganar baduwar ta ne shi ba larabe da yake a cikin al'amuran takunan ya kama da wauta in ka kalla al'amuran ba larabe sai ga akwai wauta akwai dai jarumta da ƙarfin hali da shegen naci kama kuma ko na mai kama da wauta irin da kan kafin basuri ke mai kawo haka mana ai bai ma dace da da tunani ba ya ce kama fassara ibn umar kamar da Abdullah dan umar ya fassara wannan hadisi da haka yace za ka yi duba sahih bukhari da sahihu muslim qala al-imam قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله جاء تفسير هذا الحديث تفسير من حديث يازو في سياقه أسياق حديث وإن لم يكن تفسيره مرفوعا وليك تفسير با مرفوع بني من قول ابن عمر يازو إلى جمغان عبد الله بن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم مخرجه يا إشيكا fassarar waɗanda suka ruwaito wannan hadisi kuma ya san dalilin fitar da hadisin kenan wannan ma'anar da ya bayar ita ce ma'anar da shi Abdullahi dan Umar yake goyawa ko su irin su Imam Bukhari ko irin su Imam Muslim suke kawowa a matsayin jumla tafsiriya min sahibil hadisi ko min sahabiyil hadisi sai ina ne yau wasu yake cewa ka yi duba al-istizkar ma'aurata rahimahu Allah tafsiratul fuqaha ilahu thumma qala wa tawilatu jami'a fasarorin da ake ma wannan hadisi mustama'un alaiha dukkanin malamai sun haɗa kan tafsiran sun yi kuma misalai ne za su iya shiga ciki kuma dukkanin su an haramta su la khilafa bayna ulama'il muslimina fihi babu sabani a tsakanin malaman musulunci ne idan wani zai ce hada zai kai ba malamin musulunci ba ne kawai kai mana shiru mas'alatu ya tuzu bai wa habalil habala ma a ummihi ta ba allaha ya halatta a sayar da ɗan tayi da ƴaƴa da ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴan ɗan tayin ɗan tayin amma za a da uwa amma ba za a yi kuɗin ƴaƴan ƴaƴa ba dan ba tabbas ba kan kana da akuya kana da ciki ba laifi ka siyar da ita sabon tambaya shi ne shin za ka iya mata farashi saboda tana da ciki suka ce ya halatta nan wani dan abu ne na rashin tabbas wanda a iya maka akuwa amma da za a samu kwararren likita dabbobi zai iya ba da shawarar ya za ya ce ya juzu bai wa abin da haɓa da ma'aikun da ba na waya kunu lahu asirin fi samani kuma shi wannan kanta zai yi tasiri a gaskiya a kudin inda ake da ita dubu goma ba tare da tayin ba ya halatta a saye ta dubu sha biyu ko dubu sha uku ko dubu sha ɗaya saboda an yi kiyasi da san tayin yake da yanda huyar kutu ta ba ma da yar kutu ta filana da wata ka'ida saboda yana tabbata yana tabbatuwa ya ga asali cikin abin da yake biyin bin kaya ma la ya kutu ta filana na daga abin da baya iya tabbatuwa sai a karan kai to shi wannan farashi shi daban da ya mai yace kama karrara ulama ul usuli kamar da malaman usulu suka bayar da hukunci ko suka tabbatar yanzu duk kayan da ba za ka iya raba shi da wani kaya ba yawan sa cinikin sa ya haɗa ne yasa idan mutum ya zo zai siyar maka da fili in ya san fikihu abin da ya kamata ya yi shine in ya tashi ma gonar farashi sai shigar da farashin bishiyar gonar amma in ya cire shi a cire bishiyar ya sayar maka da dukiya na jikin gari haka amma akwai ta bishiyar kuka duk gidan da ita suka dogara ya kulu na wata mata una sai ce amma ban da kuka ka yi cewa ba matsala za ka siya kuna gama cinikin ana gama sa hannu zai ka sai za ka sa gini gobe kuma ta kaitin kukar za a fara akwai baka ce ai ba ka ce su wannan su kawai dai su cire ne za ka yi su cire kawai za ka yi kawai kana filinka ne kukar su ce kai ba za ka iya ɗauke filinka ba amma za ka iya cire kukar su sai su ruga a kare ko su nema shawara ya ke da kyan tsoho kuka kuma iya ina ake hakewa sai sa tun burgun kasa cewa kawai ka haɗa har da bishiyar shigar da kudin bishiyar a kudin gonar ko kudin fegin sai ka ce saboda ne yasbutu taba'an ma la yasbutu da annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu sakirana amma abin da za ka iya cire shi ka ajiye daban ka iya cewa ban da shi kuma ka ɗauke kayanka wannan ka'ida ce ta malamin usulu to wannan cinikin baya halatta sai dai idan za a haɗa siyar da yar wannan kuma dama ka'ida ce ma mai zaman kanta yi ba ita ma ka iya ka raba kanta yi kenan yanzu ba za ka zo ka ce zan siyar maka da akuya amma ban da ɗan tayi bai kamata ba in kuma ya ce ku yi kai kuma kana son akuyar ana gama cinikin sai ka ce gobe za a yanka da Allah zai ɗauke nan sai a nemo yanki zai to irin na dabbobi kila akwai ko in ya dai zai san da tsada sai dai zai ita zan siyar maka da wannan dabbar in ta haihu yar ta ɗaga to zan zo in siya don in mai da iri ta gaba ciniki kuka yi ba sai ta ɗaga sai a zo sai ya cinikin ta in kuka yi haka ya halatta musulmuna ala shuruɗi kaga dai duka ana ta kokari a kare mai dukiya dukiyar shi a kare wanda ya tsaye na shaƙi da su yace nau'in cinikin kasuwanci na biyar bai'ul mazani wa bai'ul malahi na shida kenan an hana cinikin mazani kuma an hana cinikin malafi nan ce mazani shine sayar da abin da ke cikin dabbobi wanda nono ya shiga ciki za ka zo kalli akuya ba ka ce na sai nona a tace ka ga yawan ko kuma ka ce ka sai cikin da take ne a sai dai a sayar maka har da ita uwa ko kuma bai malafihi sayar da maniyin dabbobi da ake shi ma baya halatta wanda ya ci kudin ya ci kudin haram a kamar dabbar ka kai wa wasu dabbobi barbara a kyauta kai arzikin ka ba na shiga aljanna bane mutane ba su amfana a ka gyale shi kawai za mu ji dalilan da ya kawo cewa to ai shi ruwan bane ma ai ba komai bane da ai yake da farashin da za a siya akwai abin da bai da farashi yayi kamar yanzu wani zai ce wallahi muna da jarabawa gobe don Allah in an samu yanayi cikin dare a yi mana addu'a sai kai ka ba shi kuɗin kwatan saza don ya samu na lifton sai ta addu'a da za ka yi ma ita a kasuwa da ya mata farashi kiyasi da naira ko dala ko dina nan ake sai da ita da ta yi ita ba wata da tabbas jarabawa ne to za ka sai ka duka mai da tabbas ko ba ka da shi ki samu ne karɓi kuɗin ka ya ce da maka addu'a in zaɓe ya zo za ka yi nasara ana yi ka faɗi kawai da rafa gidan shi a kar maka da wani kuɗi na mun faɗi duk asarar za ta yi yawa ta yi wasa an yi kyamtar kuma ka ba malam kuma ba a ci ba a wani babu kuɗin ka wasa da yankan ka tafi amma an gan ka ba laifi ko ka yi tannar gaba ka ga wasa ta yi amfani akalla dai amfani waye wannan ai wane ne kai fuskar ko ta tsayi har sun da a fuskar yake kallo ya gani to da ke fuskar take dawowa da kyau kuma zai ji mafi yawan jai da jari mina hadiya suna kan zata wani a tsaye nake maki kyauta saboda ba ka da farashin da za a siyar haka barbarar da dabba ke maniyin dabbobi da tsuntsaye da waye bai da farashi da duk wanda ya siyar ya ci haram ba a sayarwa me yasa kuma bai da wata kimar da za a iya mashi faraji shi yasa shari'a ba ta yi ba kenan wani yau ba zai zo yace zai mashi faraji ba yake kada imam ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir yake cewa rahimahullahu ta'ala wa atmu malamai sun magana annabai an mazani sayar da dabbobi ko yan kayan da ke cikin dabbobi wal malafi da maniyin da ke dorau ko gadon bayan karo ko dabbobi maza na yi baya halatta ki ka yi duba da shirafu ala mazahib da ulama ibn al-munzir wa kana allama ibn hubayra allama ibn hubayra yake cewa rahimahullahu ta'ala wattafaqu malamai gaba ɗaya sun hadu ala anna bai al-mazani sayar da abin da ke cikin dabba wa huwa bai'u ma fi budunil an'ami shine sai da abin da ke cikin dabbobin ni'ima kamar shanu kamar raƙuma kamar awaki da tumaki wa bai'ul malafihi da kuma sayar da maniyi wanda ake baye da shi ake ganin wata saniya mai kyau ko wani karo ba jinin sa mai kyau sai ka ce nola ce maka da maniyi ki a ɗiba ya wata ka bari ha bai halatta ba sai dai a haɗa su ya ce wa bai umarci zuhuri ha shi ne sayar da abin da ke gadon bayan dabbobi maza wa bai'u habalil habala wa huwa litajir janini haka cinikin sai da ɗan ɗan tayi to shi ma ya ce wa huwa litajir janini shine ɗan da ɗan tayi zai haifa ya ce batilun wannan dukkanin shi ba tattan abu ne mana haramun ne shara ba ta yadda ba sai za ka yi ganin wanda magana fi yan filafa da ilmatul ulama gamayyar bajaman manyan malamai sun haɗa a kan haka kamar da wannan littafi na islam ya kawo وقال شيخ الاسلام ابن تيميه الحراني شيخ الاسلام ابن تيميه الحراني yake cewa wa kullu ma naha anhu nabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da annabi da nufin Allah tabbata gare shi ya hana min bai ilma adumat na daga sayar da abin da babu mislu na haihi an bai ilma lafihi wal madani kamar misalin hanin da yayi na daga siyar da maniyin da ake baye da shi a jikin dabbobi maza wal madani da kuma sayar da dan tayi wa habala da habala da sayar da dan dan tayin wa huwa bai'u ma fi aslabil fuhuli shine sayar da abin da ke gadon bayan karu na dabba au arhamil inafi ko kuma sayar da abin da ke cikin mahaifar macen dabba wa natatin nitati ko nitatun nitati ko kuma sai da ɗan ɗan tayin wa misali zalika da makamanta ka inda ma huwa ayyatan ya mushtari sun kalaya mai sayan waɗannan kaya zai saye su ne annabi lam tuhula kubatu wanda ko halittar su ma ba a riga an yi ba wa usuluhu ya komo alaiha alba'in kuma akan kaddara samuwarsu ko tabbatar da samuwarsu mai sayarwar zai gina hukunci wa huwa alladhi yastankidu ha wa yastثمرها kai ka ce shi ne zai rene su ya girmar da su wa yusallimu ila almustaqi ma yahsulu min al-litat wa thamara daga nan sai mun ga mai sayi ƴaƴan karan dabbobin in kuma da ƴaƴan bishiya ne to shikenan wannan abu yana shiga cikin hatta bishiyoyi zai ce to mangwaron nan naka na bana da ni zan ce ce wallahi an ce yace to na kama ƴaƴan faɗi ga kudin ba da shi ka iya kamawa kai kuma in wani zai ce ya kama ƴaƴan da mangwaron ka zai yi ba duka ce Allah kai wa wani kawai ya zama ka soki sai kai ka kuki ne ce wa hada وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه wannan shine nau'in cinikayyar kasuwancin da mutanen jahiliya ke aikatawa wa hada ana tafsirin jumhuri wannan bisa fassarar mafi yawan malamai ne fi habalil habala a cinikin sayar da tantantayin da ke ci annahu bai wa litajin litaj shine tantayi a yi cinikin tantan shi da ke ciki yace wa man fassara hu bi tafsirin shafi'i amma da ya fassara wannan da tafsirin da al-Imam Shafi'i yayi annahu al-bai'u ila nitajil litaji shine sayan ko sayar da dan tayi tare da sayar da dan da dan tayin da ya haifa fa inna hu yakuna iftaru bil jahalatil adali abinda zai ba su ciniki shine rashin sanin tabbacin yaushe za ta za ta tabbata yadda yake masa dabban nan tawa tana da to wani ya riga ya kama cikin kuma muna zakan mace ke sai kuma cikin take kuma ka kama dan tiyar sai ka tambaye ka yaushe za a zo a karba cewar ka ban sani ba shi ya mayar da cinikin ya zama majhulul adali wa hadhihi al-buyu wannan nau'ika waɗannan nau'uka na ciniki allati naha an annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda annabi za da mutane Allah tabbata gare shi yayi hani game da su iya min babi da kimarin ladi huwa maitir babi ne na tata wanda sai ke ce masa almaitir wai saluna ka ani na khamri wal maitir yana suna tambayar su game da giya ina game da alhamdu giya wal maitir da tata kuma a kullum ba a son wani abu mai kama da irin wannan abubuwan tata su rika shiga harkokin mutane saboda suna gurɓata musu dukiya ba ka da buƙatar shi wa zalika akluhu aklu malin bil batili samun dukiya ta wannan fuskar to cin dukiya ne da banna wa ashabu hadhihi al-usuli su ma ta asalin dabbobin yumkinuhum ta'khir al-bay' ila an yakhluqa Allah ma yakhluquhu min hadhihi al-thimar wal awlad za su jinkirta sayar da dabbobin su har sai Allah ya hadatta abin da zai hadatta na kayan marmari ko kuma 'ya'yan da ke ciki da za a haifa idan kana da dabba wani na son irin to ba laifi ya yi haƙuri ya jira har zuwa ita dabbar ta haihu yar ta ɗan murmure to daga nan sai ya siyar maka wa hada ja'i kaga babu majhulul ajali wa inna ma yaf'aluna hada muqataratan wa muqat wa mubaqatatan ka fi'il mukamirin min ahad al-maytan suna aikata haka ne suna ɗaukar rifi suna tarar a rado da ka wa mubakatatan kuma suna jin cewa hakan ne ya dace yace kamar dai aikin masu yin caca yace kamar caca ta maita wannan magana za ta same ta cikin jami'ul masail na shekul ta ibn taymiya ma'ana game da shekul ta ibn taymiya da aziz sham ya rubuta nau'i na alaikum assalam wa rahmatullah na ke da ba shi namiji bai halatta ya saka namiji to gina ji ma yi ne wai wani in talauci ya talauci sai ta ja ɗi bukara halittar ta dan basu su yan kuɗaɗe waɗanda la yusmin wa la yughni min ju'i laysa lahum ta'amun illa min dari'in la yusmin wa la yughni min ju'i ai ba na mutum bane yanzu jinin ka ba da ma ka sayar in yi maka ya kawo ka ba wani kyauta tabarru'i ake yi amma idan ka ba ka sayar sai mu tambaye ka wa ya ba ka izinin ka sayar Allah kadai zai iya ba ka izini kuma ta hanyar manzon shi ko ba annabi kuma da ne ba ta ya baya suna kan jini ya maka yawa sai dai ka bari kyauta ba laifi wanda ke son jinin ya ɗauki hayar mota ku tafi asibiti idan kuka je likita ya ce ya kamata ya dan sha ruwan lifton to ba laifi ya sai maka ko madara amma kar kuma na ganin ma likita ba zai ce a je Mr. Big ba sai sai wuce da ruwan lifton kan likita ya ce to ko ruwan lifton ya samu sai kun zo gun mai sai ce to ko za a haɗa da indomi a ya fara sai da jini kenan ya fara sai ba ta gidan indomi ko kuma ce a dan haɗa da kwai mana dai in murmure da wuri da a likita ce dukkan kawai in kasa da zai samu ruwa ma shi ne yi haka ba a siyar da da wancan da yake maganar maza ni ba a tiba maniyin a za a far ba a siyar yake magana ba a farfaran ita ke siyarwa ta ce wani na gara kuɗin ka ya burge da zan kawo da kuma ta ga dari biyar na gara gwanka ya burge da zan kawo tunkiya ta na ga akuyarka ta burge ni zan kawo a na gaban surutu a zan kawo akuyata ko saniyar ka kora to shi ne bai halatta ba wa alaikum assalam wa rahmatullah a baya halatta kai maka siya sai dai a baka kyauta in baka samu na kyauta ba to shi ne yake iya siya a babin lalura in bukatar da zaka yi rikita lalura ce ai duk wani abu na jikin dan adam ba a siyarwa sai dai a bari kyauta ko da jini wata wani yanki na fata ko wata tsoka dukkanin su ba a bari ai ba na mutum bane domin idan da namu ne ai dan adam ba karamar tsada yake da shi ba biliyoyi muke da shi amma da bai ta muke da shi zaki wala ta kudu an fusa kuma wala tulku bi aidikum ila tahaluka za ka mutum ba zai taba ba wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh.
a dama in ba a kawo in ba a ci kai mata wanda za ta yi barbara ba za a ce kuma za ta ruwa to shi ne kira har yanzu in ba ka ba ya sayar kenan wannan saukin da ya samu na ciyarwa lokacin take barbara na ne kuma iwatsi ne iwatsin shi ne haram ɗani shi zai zo sai ya ce to za ka ban harara ban ka ce ka haɗu da buwan jinsa neman lada za ka je yayi don haka ne kai ka kawo dabbar ka sai ka kawo yadin dabbar ka gidan shi ya ji sauki bai ce na bakwai bai wa asibir fahadi sayar da maniyin karu wannan wanda za ka suna zuba a fanaje ana yawo da shi na iya na iya ba akan ji a ɗibo a siyo maniyin na dabbobi irin na jamani shanu irin wannan shanun da za su ga suna ba da man da namu a madarar da namu ba sa iya bayarwa namu ba sa iya bayarwa eh namu da ga ɗan litoci ne ne wasu ita ba da lita biyar an gama saniya iya na ranar kenan ta gama bayarwa amma waɗancan ko za ga wuce nan wata za ta ba da lita sha biyar da rana da sati ta ba da lita sha biyar da yamma eh kuma haɗanta ya sha mu har yanzu ciwon da ga lokar muke yi yayi mun mora gwamnati ko mun mora rawar da ke to abin sai da ayi su ko za ga ko dace ta musamman za ga shanu ne na musamman a ka'ida wannan mani ba ciyar da shi layi ba sai dai idan yana Germany ko yana India ko yana Isra'ila ko yana China to kai za ka yi ɗawainiyar ɗaukowa an baka a kyauta sai a kawo ƙwararru su kuma sai su bayan da shi shi ma bayan akwai babin shi na musamman ya ce wa dalilin tarihi dalilin haramta ko dalilin haramcin sayar da mani ma ta yin al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhu ma qala na annabi sallallahu alaihi wa sallam an asli al-fahl nabi da da min sallallahu tabbata gare shi ya ana sayar da maniyin dabba maniyin karo na dabbobi a baya halitta al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ke ta nahyu an zalika min mahasin shari'a kaga wannan hanin da annabi yayi yana daga ababe masu dankarin kyau a shari'a ta musulunci wato in ka ɗaga shari'ar musulunci daidai zuciyarka da haske ba wata shari'a da za a ɗaga ta burge ka sauran dukka na kane ne dukka na kane ne dukka ce da walwara sai ɗan karen son rai sai rashin dabara da rashin wayo da rashin wayewa amma shari'ar Allah ya ci kaga tana tafiya filla filla saboda khaliqul bashar ne wa kamaliha kuma waɗannan hukunce-hukunce irin wannan hannun suna daga manyan al'amura masu nuni ga cikar shari'ar musulunci fa inna muqabalata ma'il fahali bil asmani domin kwatanta maniyin dabba da kuɗi a hannu wa ja'alahu mahallan li uqudil mu'awazati da sanya maniyin ya zama wurin musayar kuɗaɗe ko kayan kuɗaɗe yace mimma huwa mustakbahun yana daga abin da yake da muni a tsakanin masu hankali wa mustahadanun yana daga cikin ababe ababen kyama a wurin masu hankali inda ukala ya wurin masu hankali wa fa'idu dalika indahum saqitun min ayunihim fi anfusihim kai duk mutumin da yake siyar da maniyin dabbobi a wurin masu hankali a wurin masu addini a wurin masu natsuwa a wurin masu rabo wannan mutumin mai da ragowar mutunci a idanuwar ta su kuma kallon mutumin banda ya rasa abin da zai sirfe maniyin dabba ya ce faƙar ja'ala Allah subhanahu fi tsara ibadi Allah madaukin sarki ya sanya ta ɗabi'a ta al'ummar shi ko ta bayan shi lafiyar musulmina musamman ma musulmi mizanan lil hasani ya ɗauki ɗabi'ar gamayyar musulmi ya tsora ta a matsayin ma'auni na mai kyau walƙali da mara kyau fa ma ra'ahul muslimuna hasana abinda gamayyar musulmi suka kyautata suka ce yana da kyau wa huwa idallahi hasan wannan abun har a wurin Allah yana da kyau saboda fa innahu la tasmi'u ummati ala balad wa ma ra'ahul muslimuna qabiha abinda musulmai suka ganshi cewa ne muni ne to fa huwa indallahi qabih wannan abin to har a wurin Allah mai muni ne wa yazidu hada bayana abinda zai kara fito da wannan bayani shine annama alfahari ai maniyin dabba maniyin karu namiji kenan na kima ta da gware da kima in kuma yana da kima sai faɗa mana a ina aka yi mai kima yake cewa wala huwa mimma yu'awadu alayhi ko ba shi a cikin abin da za iya musaya kamar irin magabata ne wai sai wani ya zo da kare a sai su ba wani kare sai ba ta adda sai kuma ya zauna ce aikin kare haramun ne sai da kare haramun na daɗe ne kai da kafiyar ne aka baka kuɗi a'a adda eh adda kayan kuɗi ce ina tafiya an kalaga za a saya ya ce wa wani hada saboda haka ne launa za fa hadar rajuli a larama ka ta gairi da a ce karo na dabbar ka namiji zai barbarar wata dabba mace fa auladaha har ta haihu da shi falwala da sahibin ramakat sannan wanda ya mallaki macen ne ittifaqa da haduwar malamai gaba daya da annahu lam yanfasil an al-fa'il illa mujarradul mahi domin lokacin saduwar wannan kalan ragon da waccan kungiyar ba abin da ya fita daga ragonka sai wani ruwa wa huwa na kimata da wannan ruwan ko bai da kima da ruwan da majina duk farashin su ɗaya to dan me za ka yi ma wancan farashi shi kuma maniyin majina kuma kake mata farashi ko ba sai da majina ya haramta ma yace fa harramat hadhihi shari'atu al-kamilatu al-mu'awadatu ala dirarihi da haka sai shari'ar musulunci cikakkiya ta haramta musaya ga maniyin dabbar da ya tanawala hunnasu bainahum majjana dan mutane su yi musayar shi a tsakanin su a kyauta da masu ilimin takfirin nasarar muhtaji ilai kuma saboda bukatuwar da al'umma ke da shi na yawaituwar dabbobi masu yawa waɗanda ake da bukata min gairi igirarin da sahibul fari ba tare da an wahalar da ko an cutar da ma'abucin karan ba mallakin karan ba wala nuqsana min malihi ko ba tare da an tauye mashi wani abu na dukiyar shi ba abin mahasin shari'a yana daga ababe masu kyau na shari'a shi ja mu fadi da hada majjana duk wanda ya nemi ka bada dabbar ka bada ragonka ko karan ka yi wa naki barbara to shari'a ta faɗaitar ta kirga shi a ayyukan kirki da ka tabbatar ka yadda ka bayan nan ka ɗauka ka bayar kamar da nan sai sunma yake cewa inna min haqqiha yana daga haƙƙin irin waɗannan dabbobi da taraka fahariha wa i'arata dalwiha ka gadin in kana kiwo wani na kiwo yana daga haƙƙin ku makiyaya wanda yake da maza a dabbobin ya kyale shi barbara ga waɗanda suke da mata a dabbobin wa i'arata dalwiha wanda da yake a rika ba da aran guga wani da yake dai dan jagowa karka hana shi gugarka ba shi ya ja ba komai fa hadhihi huququn wadannan wasu hakkoki ne ya turru bin nas man'a da hana suke cutar da mutane illa bil mu'awadati da dai ta hanyar musaya fa aujabat shari'atu ballaha majjana daga nan sai shari'a ta haramta su a sai shari'a ta wajabtar mana da ba da su a a abin nan a kyauta ko a banda majjana wannan magana yake za ka same ta a zazul ma'adi في هذه خير العباد بالتاكيد هنا الإمام ابن القيم أن يتلخيص مجلدي هدي أقول لكم تسمي مجلدي هنا كتفت أقول لكم أنت مختصر فيه أقول لكم أنت مختصر مختصر كتف بالتاكيد هنا بياني أكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم wanda a nan ne ya fara maganar a cikin can alkita almujalladin rabi'u mujalladi na hudu ya tattauna kan asibbun nabawi wanda daga baya ne ya cire wancan ilimin sai ne littafin shi guda ya ba sunan asibbun nabawi muna da tibbun nabawi muna da tibbun sha'adi yan masu ganye kenan magunguna na ganyaye mas'alatun wata mas'ala liman ibn kai yake cewa fa in ila na tace maka fa idza ahada sahibul unsa ila sahibil fa'l hadiyatan yanzu to idan aka samu wani rago ya je barbarar wata tinkiya sai ne tinkiya ya dauki kyauta ya kai wa mai ragon au taka ilai karamatan ko ya kai mashi wani kayan alheri fa hadda hu akaduha shin wai ya halatta mai wancan ragon ya karba sai da in kana zalika ala wajen da mu'awara in ya kai mata a madadin musayar abin da ragon shi yayi wa tinki yake ne wani kira ta filbatini ko kuma bisa wata yarjejeniya da suka yi a take lam ya illa lahu afaduhu bai halatta ya karba ba wa in lam yakun kadalika amma in ba haka bane fala ba aka babu ne idan ba al'adar mutane bane ba su sharadi ba kuma ba wani abu na cutarwa kawai abin da za a yi ya ce yi da kayanka shi ne ce wannan maganar ma za ta same ta zazul ma'ad a wancan shafi da yayi bayani a sama yace wa yustadallu lahu bi hadisi Anas ibn Malik kuma ana kafa hujja da hadisin Anas ibn Malik dan tabbatar da wannan magana Allah ya yarda da shi yake cewa na rasulu anna rajulan min kilabin wani mutum da kabilar kilab sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ana asbil fa'ali ya tambaya annabi da Allah sallallahu alaihi gare shi game da maniyin karo na dabba bana hausa annabi ya hana shi ce karfe mu'amala فقال يا رسول الله اتعامل لنا إنا نترك الفعل فنكرم to ai ragunan wasu mutane ko dabbobin wasu mutane suna barbara da tumatanmu ko awakinmu kuma sai mu kai ma mai ragon wani asibin hasari wani dan kaya haka na godiya farahta lahu til karama sai da ne ta sauci wajen cewa to ba da shi ka iya girmama shi matuƙar tun da ba al'ada ba ce kuma ba sharafi kuka sa ba sannan ba ku yi maganar ba wannan shine dalilin da yasa ka wannan maganar ce wannan hadisin na Anas ibn Malik da ka yi samun shi a cikin sunan na Imam Tirmidhi da kuma sunan na Imam An-Nasa'i wannan shine sune bayanan da ma da yake tunanin ga sai mu bashi a nan nan da sai mu sai mu tashi a lamba ta ta takwas سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله